ya zo nan kusa da ni saboda ainihin wato ya fi ni sanin su waɗannan mutane bari in yi amfani da wannan dama in kira mutum na farko kafin ya zo shi ne mai girma sanata hallirudi jika insha Allahu ta'ala wato mai girma dokajin bauchi na'am ko shi ko wakilinsa mai girma sanata hallirudi jika dokajin bauchi ko shi ko wakilinsa mutum na biyu shine sanata abdul ahmad mai wakiltar bauchi ta tsakiya ko shi ko wakilinsa mai girma sanata abdul ahmad ningi sanata mai wakiltar bauchi ta tsakiya ko shi ko wakilinsa dr disina wane ne na gaba
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah barin kira alhaji usman adamu sufi na kamfanin julius berger da ke abuja ko shi ko wakilinsa yana daga cikin waɗanda za su kaddamar da wannan littafi ɗan abin da aka ɗiba mana na lokaci kaɗan ne muna fatan masu daraja da girma da aka gayyata su karaso ko kuma wakilansu in suna kusa malam abdulbasir bari in sake kirawowa right honorable alaikun assalam duba da lokaci jawaban za su zamto takaitattu cikin minti daya da sakan arba'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda kuma shi ne bako na musamman a wannan taro mai girma mai rikon sakataren gwamnan jihar bauchi mai girma shugaban jam'iyya ta pdp a jihar bauchi sinatoci da suke wannan wuri yan majalisar wakilai manya-manyan malamai yan agaji sauran jama'a assalamu alaikum alhamdulillah sunana muhammad tukur adamu ina wakiltan alhaji usman adamu sufi ya so ya halarci wannan wuri cikin ikon allah yau ya tafi saudiya domin sauke umra da muna fata allah kai shi lafiya a yi umra lafiya ya dawo lafiya to ya umarce ni in zo nan wakilce shi in kaddamar da wannan littafi ko littattafai muna son kofi ashirin a kan kudi naira dubu ɗari biyar kuma ga suna aljihu na zan miƙa su hannu da hannu insha Allah assalamu alaikum
tumalan ya ba da nasa lakadan ba ajalan ba bari in sake a kaka sake komai je ka an shi kudi? kada ka sake komai je ka an shi kudi Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwa albarka bari in tsallaka wajen mutum na gaba shine right honorable abubakar y suleiman sufika bauchi state house of assembly mai girma sufika mai girma su fika yana kusa? mai girma su fika na wannan jiha mai albarka ko shi ko wakilinsa?
malam zubairu abubakar madaki ko professor zubairu abubakar madaki yana daga cikin mutane ko malaman da allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu baiwar rubutu don zuwa yanzu ya rubuta littafi ɗaya bayan ɗaya da ba zai gaza ashirin zuwa talatin ba tun gabanin ya zamto ya samu digiri na biyu yake rubuce-rubucen littafi bari in gayyaci wanda zai gabatar da wannan littafi na gaba shine ambassador yusuf mai tama tugga ministan harkokin kasashen waje na tarayyar najeriya ko shi ko wakilinsa malam abdulbasir ana bukatar su karatu
na'am yayi kyau dr ibrahim adam dc umar disina allah ya saka maka da alkhairi bari in tsallaka in kira mai girma durbin bauchi alhaji dalladi mai auduga ɗan izala allahu akbar rage daɗe filin naka ne muna sauraron ka ka zo ka isar da bayaninka da kuma wakilcin da kake yi Allah ya saka da alkhairi girbin bauchi gashi nan zuwa yana wakiltar alhaji dr bala wunti ne na ma'aikatar harkokin ko kuma na hukuma ko na kamfanin harkokin fetur na najeriya
wannan auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mai girma gwamna tare da dukkan sauran shugabanni na gwamnatin jihar bauchi shugabanni na kungiyar izalatul bid'a wa iqamatu sunna na Najeriya da kasashen waje da kuma jihar bauchi manya-manyan baki almajirai malamai assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ina wakilci ne na katukan katagun malam adamu adamu tsohon ministan ilimi na najeriya wadda da ya kamata ya zo nan ba a matsayin mai lanca ba ne ya kamata ya zo nan a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin taro to baya kusa ya yi tafiya a yanzu haka yana germany cikin lallura na rashin lafiya ina roƙon wannan taro da duk wanda yake nan da ma wanda suke jin wannan sauti a kusa da nesa domin allah a taimake shi da addu'a allah ubangiji ya ba shi lafiya baya ga haka bara haka an yi taro mai kyau a nan gwamnanmu gwamna da ya damu da addini da masu yin addinin yana nan bana ma gashi Allah Ubangiji ya sake kawo shi ina son Allah Ubangiji ya kai mu baɗi don Allah Profesor Zubairu Madaki ga shugaban izala na ƙasa ga baki ɗaya a sake mana irin wannan taro don ya zo nan in ya zo nan kowa zai daɗa ɗaukan wuta na alheri haske na alheri na ayyukan da yake yi a jihar bauchi da kuma ma najeriya ga baki ɗaya ina so ne baɗi in mun dawo ayyukansa sun kammala da kyau to shugaba abdullahi balalau ya ɓata sai ya kai ƙarfe biyun dare kafin a zaƙulo shi domin ya shiga cikin london din north east insha Allah ba ta tare da bata lokaci ba dare yayi ina ganin cewar zan yi amfani da wannan dama mu yi alkawari yanzu a ba mu namban account za a zuba naira dubu ɗari biyu da hamsin wadda malam adamu adamu ya sayi wa'annan littattafai guda ashirin insha Allah Profesor Zubairu Madaki da shugabancin izala da kake a jihar Bauchi Allah ya maka gudumawa Allah ya taimake ka Allah kuma ya taimaki sauran mukarrabanka abinda aka samu na transition na ƙungiyar izala a jihar Bauchi yayi kyau yayi kyau yayi kyau babban malaminmu Malam Ibrahim Idris Allah ubangije gafata masa Allah ya rahamshe shi Allah ya sa yana aljanna wayanda aka saka su akai kuma Allah ya sa su yi irin nasa su tsaya ma kawai irin nasa ba lalle su fi shi ba wassalamu alaikum
bari in gyara kuskure na da kaina na ce durbe boci yana wakiltar alhaji dr bala wunti ne kuskure ne daga gare ni kamar yadda ya fada da kansa yana wakiltar mai girma tsohon ministan ilimi ne alhaji adamu adamu sai mutum na gaba malam basir
a kafin mutum na gaba ka je ka bashi lamba asusu cikin natsuwa don kada a yi tsallake ka je ka bashi lamba asusu kafin mutum na gaba ya ce za a tura naira 250 ko kuma ka tura waye zai bashi na'am mutum na gaba shine professor Muhammad D Ali Fate honorable minister of health na tarayyar Najeriya ko shi ko wakilinsa mai girma minista ko shi Allahu akbar
mai girma ministan izala sakataren izala
na ƙasa na ƙasa da ƙasa shek kabiru haruna gombe shi ne mai gabatarwa shimlonsa mai wazi
a takbir a takbir a takbir ba na hau mimbari na wakilci minista ba ne
kai ne minista ga na hau mimbari na wakilci izala ne kamin sakon minista ya iso ƙungiyar jama'atu izar kilbida wa ikamatu suna ta tarayyar najeriya kamar yadda ga shugaban ƙungiyar a zaune fadilatu sheik imam a doktor abdullahi balalo uban marayu shugaba ya ce kungiyar izala ita ma ba za a barta a baya a wannan aikin alkhairi ba ya ce a madadinku 'yan izala musamman 'yan agaji da ma waɗanda ba su gaji ba da waɗanda suka gaje ƙungiyar izala ta ba da gudunmuwa don su yi wani littafi a kan kuɗi naira miliyan ɗaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar shugaba Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi da wannan majalisa taka Allah ya kara wannan jagoranci naka albarka Dr. Ibrahim DC na me zaka ce
to Malam Abdulwasir yanzu za mu gayyaci a Alhaji Bala Dr. Bala Wintina nnpc headquarters abuja wanda professor ahmad jibrin yake zai wakilce shi in yana kusa yanzu abin maganar nasa ne professor ahmad jibrin ai ga professor nan cikin rawani
da kudi ya taho insha Allah haka ne ko eh Allah ya kawo mana farfesa lafiya. Mai girma farfesa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، mai girma babban bako mai girma shi da gwamnan jihar Bauchi ah, Dr. Bala Abdulkadir ƙauren Bauchi kuma turakin ningi a shugaban kungiyar izara alhaji dr balalau sauran manyan baki da suke nan assalamu alaikum sunana Profesa ahmad jibrin naya kuma ɗan iyan ningi na zo nan ina wakiltar alhaji dr bala mai jama'a wunti wadda aka fi sani da bala wunti ya so ya zo shi nan waje amma Allah bai yi ba saboda sauran hidimomi na rayuwa wadda suka shafi aiki da suke yi amma a yanzu haka da muke wannan al'amari tunaninsa da zuciyarsa duk suna wannan waje domin kafin na zonin nan ma sai da muka yi magana da shi don saboda shirye-shirye da ake na wannan al'amari yana farin ciki da addu'ar alheri a wannan al'amari da yake gudana kuma ya ƙaddamar da waɗannan littattafai da kuɗi naira miliyan ashirin kuma shi wannan kuɗi naira miliyan ashirin mun baye shi lakadan ba ajalan ba Allah ya sa albarka Allah ya sa alheri assalamu alaikum
ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم والله واسع عليم باين الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم masu kuɗi sun tafi da lada mala abu basir gari da kai ban san nawa za mu bayar ba sai dai mu bayar da ƙala allahu ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari in gayyaci uwar gidan mu ko uwar ɗakin mu zan ce in gyara hausan uwar gidan mai girma gwamnan jihar bauchi hajiya bala muhammad wani zai ce na ce uwar gidan uwar ɗakinmu wannan baiwar allah ba za mu manta da fallarta ba ni dai lokacin da zan tafi jami'ar musulunci ta madina na zauna a gidanta a gidan mai girma gwamnan jihar bauchi a lokacin na tsawon sati biyu gabanin a shirya mun wani abin da ya gagare ni karshe na tafi zuwa jami'ar musulunci ta madina saboda haka dole mu gode saboda haka koyar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yashkurullah man la yashkurun nas me fasara wannan malam abdul basir
fasara wannan wanda duk baya gode wa mutane kan alkhairin da suka yi masa ba zai gode wa Allah ubangijinsa ba ma Allah ya saka da mu na san wakilin wakili ya iso mai girma wakilin uwar gidan mai girma gwamnan jihar Bauchi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu na tsaya a gabanku a bisa umarnin mai gidana mai girma gwamnan jihar bauchi wanda yake wakiltar iyalinsa wanda kuma ita ce shugaban almuhibba foundation ita kuma ita ce ta kafa jami'a na almuhibba university kuma mai girma gwamna da iyalinsa suna da tarihi a tsakaninsu da shi shugaba professor zubairu madaki tun ba yau ba kamar yadda ɗan'uwana dr dc ne ya faɗa To, sanin mahimmancin ilimi na shi mai girma gwamna da iyalinsa da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab malam zubairu madaki muna alfahari da shi wannan gudumawa da yayi domin fahimtar addinin musulunci Allah ya saka masa da alheri babu wani kuɗi da za a bayar na sayan littafin nan da zai biya shi muna fatan ladansa zai zo ne a wajen Allah subhanahu wata'ala a dalilin haka ita makarantar almuhibba mai girma gwamna da iyalinsa sun sayi kwafis na littafin nan domin ajiyewa a labirarin makaranta da kuma labirarinsu na gida a bisa kuɗi naira miliyan biyar Allah ya saka musu da alheri
Allahu akbar Allahu akbar Dr. Disina wannan magana taka ta yi mahimmanci kwarai wakilci Yanzu ne aka kenan- samu babba yanzu kenan da ni da kai sai mu ci gaba da yin subhanallahi walhamdulillahi kai mai ta hadawa da hasbunallahu Allah shi karba Allah ya saka da alkhairi mutum na gaba shine ambassador Yusuf Maitama Tuga honorable minister of foreign affairs na tarayyar Najeriya mai girma minista ko shi ko wakilinsa Dr. Ibrahim da yake mintocin da shugaba ya bamu sun kusa karewa sai ka kira mana mutum na gaba ok to akwai wakilin sana zuwa
gabanin wakilin ya zo ɗazu na faɗa cewa malam zubairu Allah ya yi masa baiwar rubutu ya rubuta littafi ɗaya bayan ɗaya zuwa yanzu talatin da uku ga ‘yan uwa na ɗaliban ilimi in ka ji irin wannan zuba da alƙalami wa za ka tuno ko dai suwiti ko kuma irin su ibnu ibnu al-jauzi
a an gwada min cewar za mu kira wanda yake shine mai abin nan na ƙarshe insha Allah ta'ala wanda shine wanda shine mai girma sanata shehu buba umar sanata mai wakiltar bauchi ta kudu mai girma sanata shehu buba dan izala ka zo ka gabatar da ainihin wato naka sako Allah ya taimaki mai girma sanata gashi yana kusa kenan na'am
Allah ya taimake ka. To, na, okay. To, alhamdulillah, a'udhu billahi min as-samil alim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdul Kadir mai girma shugaban kungiyar Izala na kasa sheik abdullahi balalau mai girma sakataren kungiya mai girma shugaban agaji na kungiyar izala na najeriya mai girma professor zubairu madaki shugaban izala na jihar bauchi da abokin aiki na honorable member yake wai makama da manya-manyan baki da suka taho nesa da kusa aka zo wannan fili mai albarka cikin garin bauchi gwallaga don shaida wannan taro na 'yan agaji ina ma kowa gaisuwa irin ta dina musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to ah, bayan godiya wa Allah madaukakin sarki da ya ba mu zarafi muka kawo wannan ziyaran ina amfani da wannan daman na ƙara yabawa da jinjinawa musamman shi shugaban wannan kungiya da mataimakansa waɗanda suke jagoranci ga wannan kungiya mai albarka kungiyar izalatul bid'a wa ikamatu sunna kungiya da take haska al'umma take haskawa al'umma hanya suke gari muna muna godiya kuma ina muku fatan alkhairi Ah, ba dogon jawabi bane tunda an sanar da ni cewa ah, mu an gayyato mu ne don mu kaddamar da ah, gidauniya na wannan littattafai da shi malaminmu Profesor Zubairu Madaki ya assasa su to tunda na ga shi mai girma gwamna ya wakilci iyalinsa ni ma ina amfani da wannan dama in wakilci iyalaina ni ba iyali bane iyalai ne da ni mata na guda hudu ina wakiltansu kowace su daya ta ba da abin nan ta ba da naira dubu ɗari biyar naira miliyan biyu kenan sai ni kai na mijinsu na ba da naira miliyan uku kudi ya kama naira miliyan biyar kenan bayan haka akwai abokin aiki na yayana da cikin sanata abdul lingi a cikin program na ga an sa shi kuma na ji ana kiransa bai zo ba kuma ban ga wakilinsa ba sai na ɗau waya na kira shi kuma dama na san cewa jiya ya sanar da cewa zai tafi kalaba sai ya ce mini wallahi shi bai ga takardar gayyatan ba amma tunda ina nan da Allah in wakilce shi in ba da haƙuri a madadinsa sannan kuma in sanar da shi ma ya ba da gidauniya na naira miliyan biyu don kaddamar da wannan littafi sabili da haka masu karɓan kuɗi na wannan littattafan za su karɓi kuɗi naira miliyan bakwai a yanzu kafin na fita daga wannan taron daga wajena a madadina da iyalaina da shi da tingis da abdul lingi kamar yadda ya sanar da ni ina godiya yadda aka zo cikin aminci Allah mai da kowa gina lafiya muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai girma sanata shehu buba kenan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi inda shi da iyalinsa suka bada gudunmuwa ta naira miliyan biyar bayan nan a abokinsa abokin aikinsa sanata abdul ningi shi kuma ya turo da naira miliyan biyu kudi naira miliyan bakwai ya ce ba zai fita ba nan sai ya miƙa su allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi yan uwa masu albarka dr ibrahim shugaba ya ce mu dakata haka mu kuma koma mu ci gaba da wa'azi da yadda na ga yan agaji